نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابك ويقوات رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقى برن مكة زوا برن مدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da takwas ga watan hudu a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da uku don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti a nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari a kuma kan titin mai tama yusuf sile idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan dai a cikin wannan sura mai albarka suratul hadid mun kwana akan nambar aya ta goma sha bakwai yau za mu tashi akan nambar aya ta goma sha takwas alarama mai allah ya ce yadda jiya muka fara bayani dangane da wannan matsala da ta taso kuma ta tada ƙura kuma muka ce haƙƙi ne a kanmu a matsayinmu na musulmi ahalus sunna masu ɗan ƙoƙarin da'awa daidai gwargwadon abin da Allah ya sanar da mu wajibi ne a kanmu mu zo mu bawa wannan matsala kariya gwargwadon abin da Allah ya sanashe mu domin babbar da'awar da annabawa suka zo su yi shine kiran mutane zuwa ga tauhidi da kuma rugurguza shirka da kafirci Allah ya ce wa ma umiru duk duniya ba umarci kowa ba ba umarce ni ba ba umarce ka ba ba umarci wani duka da annabawa da manzanni duka illa li ya'budullah face su bauta wa Allah shi kadai mukhlisina lahuddina suna masu tsantsanta addini gare shi su yi shi tsakaninsu da Allah kuma su bauta masa shi kadai kasa hada shi da kowa hunafa suna masu tace addinin da tantance shi daga duk wani nau'i na shirka da bid'a da saban Allah hunafa wa yuqimu salata su tsaye da sallah wa yu'tu zakata kuma su ba da zakka Allah ya ce wa zalika dinul qayyima wannan shine tsayayye kuma dirarren addinin musulunci wanda ba hayaniya a cikin sa bare ban kaura babu wani abu na shirbagiya a cikin addinin musulunci to wannan shine dalilin da yasa duk lokacin da wata mas'ala ta aƙida ko mas'ala ta tauhidi ko mas'ala ta shiga mutuncin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ta taso to mukan tsaya mu tsai da duk abin da yake gaban mu mu ga cewa mun bata kariya gwargwadon iyawar mu a lokacin da muke wannan maganar ba muna kara wani bane ko wani malami ko wani kutubi ko wani gausi ko wani shehi a'a abin da muke bawa kariya shine Allah abin da muke bawa kariya shine manzon Allah abin da muke bawa kariya shine alqur'ani da hadisansa ingantattu ina fata an fahimci magana to wannan shine abin da muke don haka malam idris abdulaziz bauchi tafiya ce ta haɗa mu da hibawai shi muke bawa kariya ba ina so kowa ya san da wannan za ni ce ta tadda mu je mu abin da yake kai ne muna kai don haka sai ya zo ya faɗi maganar da dama mu ma muna kanta sai aka yi ta aka yi tsiwa akan cewa ba haka take ba sai muka ce ƙarya ne ina fata an fahimci maganar ƙarya ne maganar da ya faɗa haka take babu wanda ya isa ta da wannan magana tun daga duniya har lahira an gane magana da kyau ko ba wanda ya isa ce wannan magana ba haka take ba to don haka jiya mun yi ruwan ayoyi dangane da wannan matsala mun kuma kawo maganganun malamai to a yau abin da ya rage mana abubuwa guda biyu ne na farko wannan littafi da ke gabana kamar yadda na faɗa sunansa alƙaulus sadiq sharhu kitabut tauhid na Muhammad bin Abdul Wahab amma wanda ya ta abin ya yi ta'alikin littafin ya ta hakikin sa shine Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di shine wanda ya ƙara sharhi akan wannan littafi din to a cikin wannan littafi kamar yadda ya zo a shafi na hamsin da bakwai shafi na hamsin da bakwai zuwa shafi na hamsin da shida zuwa shafi na hamsin da biyar har zuwa shafi na hamsin da takwas ya kawo babi wanda muka karanta jiya wanda ya ce mina shirki an yastaghitha bi ghairillah ko an yastaghatha bi ghairillah aw yad'u ghairahu yana daga cikin shirka a nemi gudunmawa ko agajin wani Allah ko kuma a kira wani Allah ana neman gudunmawar shi muka kawo hadisai muka kawo kuma maganganun malamai abin da ya rage dangane da abin da ya saura shine hadisi ne na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda al-imamu tabarani ya rawaito Allah ya haɗa mu da imamu tabarani a jannatul firdausi annahu kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallama munafiqun yu'dhil mu'minina an samu wani munafiki wani mungu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cutar da al'ummar musulmi kun san yahudawa da kafirai sun yi ta cutar da sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama har a wasu lokuta masu da kansu sahabbai sun yi ta neman annabi ya ba su dama su je su yaƙi waɗannan mutane annabi yana hana su har daga ƙarshe dai da abin ya yi yawa allah maɗaukakin sarki ya ba da izini ya ce Allah ya ce udhina lillazina yuqataluna an yi izini wa waɗanda ake ta karkashe su ake ta cutar da su bi annahum zulimu domin an zalunce su Allah ya ce wa inna Allah domin shi Allah ala nasrihim akan ya taimake su laqadirun wallahi mai iko ne don haka har aka zo aka ba su dama aka ce su kare kansu da addinin su daga cutarwar munafukai da zindikai da mushrikai da kuma kafirai to shine wannan munafiki ya gallabi al'ummar musulmi sai su al'ummar musulmi suka zo faqala ba'dhum suka zo suka ce manzon Allah qumu bina nastagisu bi rasulillahi min hadha ku tahi mu je mu nemi gudunmawa annabi ya kare mu daga sharrin wannan munafiki ina fata ana fahimta min hadhal munafik fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya basu amsa yake cewa innahu la yustaghathu bi ku sani ni annabi ba a neman gudunmawa da agaji daga hannuna ko daga gurina wa inna ma yustaghathu billahi ana neman agaji ne da gudunmawa da taimako daga gurin wane ne daga gurin Allah wannan annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana daga bakinsa an gane wannan magana da kyau ko to saboda haka wannan shine aqidar mu cewa ba a neman gudunmawa da taimako daga gurin kowa ko annabi ne ko manzo ne ko mala'ika ne sai waye sai Allah to sai malam ya ce da ya zo sharhin waɗannan maganganu da waɗancan ayoyi da muka jawo jiya ya ce wa kazalika amara Allahu bisti'azati bihi wahdahu dan haka Allah ya umarci a nemi agaji da tsari daga gurinsa shi kadai min shururi kulliha daga duk wani sharri da ka sani duniya da lahira in za ka nemi tsarin wuta ka nema a gurin Allah in za ka nemi tsarin bala'i ka nemi tsari daga gurin Allah in za ka nemi tsarin kaza duk wani abin da yake gallabar ka ko ya ishe ka to da wa ake neman tsari da Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimta to wannan shine dan haka yace wal istighathati bihi kuma Allah ya umarnin da a nemi gudunmawa da hi fi kulli shiddatin wa mashaqqatin a cikin dukkanin shidda da mashaqqa a cikin wannan wakar da wancan dan fim din yayi ya faɗa yana cewa daga cikin abin da suke nema daga gurin manzon Allah shine yayewar mashaqqa annabi ya ɗauke musu duk wata wahala da duk wani tashin hankali da matsala jama'a wannan shirka ne ko ba shirka bane shirka ne haka kuma ya faɗa a cikin waƙar ni ina nan da waƙar akan wayata ina da ita na saurari waƙar tun daga farkonta har ta so ba zai yiwu ba jama'a wallahi muna ji muna gani a dinga wa Allah shirka rigimar da tafi kowace rigima a duniyar nan ita ce yi wa Allah shirka kuma a dinga jan baki ana yin shiru a bar wasu karti kawai suna ɓata aƙidun mutane da tauhidin mutane an gane maganar da kyau ko da haka a gurin Allah ake neman tsari daga duk wata mashakka fa hadhihi ikhlasu halillahi imanan wa tauhidan dan haka wannan duka ana yin ta tsakani da Allah imanan bisa imani wa tauhidan da kuma tauhidi wa sarfu hali ghairillahi shirkun wa tandidun sarrafa irin waɗannan ibadoji na neman agaji da gudunmawa ga wani Allah malam yace shirkun wannan shirka ne wa tandidun kuma yi wa Allah kishiya ne jama'a ana fahimtar magana da kyau ko Allah ya ce ka ce musu kul ka duba ka gani galibi duk abin da ya shafi tauhidi da aƙida sai a ce annabi ya faɗa saboda in ya faɗa zai fi ratsa ka kuma zai fi ɗaukar hankalinka za ka fi gamsuwa da fahimta kul ka ce musu inna salati lalle sallata wa nusuki da sokewata wa mahayaya da mutuwata da, da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin dukkan su ina yin su ne ga Allah shi kadai Ubangijin halittu la sharika lahu bana hada shi da kowa cikin waɗannan abubuwan wa bidhalika umirtu haka aka umarce ni na faɗa ko wa ana awwalul muslimina kuma ni ne farkon wanda suka mika wuya ga Allah an gane magana da kyau ko malam yace wal farqu baina du'a'i wal istighatha bambanci tsakanin kai addu'a ka kira sunan wani wal istighatha ko kuma ka nemi gudunmawar wani me bambancin su anna du'a amun fi kulli al ahwali ita addu'a ana yin ta a kowanne irin yanayi halin ana cikin bukata da ba a cikin bukata halin ana zaune lafiya da ba a zaune lafiya halin wani ya zo ya roƙa da ba a roƙa ba ina fata an fahimta wal istighathatu ita kwa neman gudunmawa da agaji hiya du'a'u lillahi fi halati shada'idi shine roƙon Allah a lokacin da aka shiga tsanani aka shiga bala'i aka shiga tashin hankali matsaloli suka zo suka yi kane kane wa al'ummar musulmi to sai a zo a dira ana ta neman Allah ya yaye wannan matsalar ina fata an fahimta wannan shine al istighathatu wato neman gudunmawa ka shiga wani irin yanayi ka shiga irin wani hali sai ka nemi gudunmawar Allah subhanahu wata'ala fa kullu zalika yata'ayyanu ikhlasuhu lillahi wahdahu duk gaba ɗaya wannan ana so a tabbatar da ikhlasinsa ga Allah shi kaɗai wa huwal mujibu li du'a'id da'ina domin shi Allah shine mai amsa addu'ar masu addu'a ina fata an fahimta al-mufrijul qurbatil makarubina kuma shine mai yaye bakin ciki da damuwar masu bakin ciki da damuwa wa man da'a ghairahu min nabiyyin kaji wannan da kyau wanda di ya kira wani dan ya yaye mar wata matsala ko wata damuwa min nabiyin wannan mutumin annabi ne jama'an an ce annabi annabi Muhammadu ya shiga ciki ko bai shiga ba annabi Musa ya shiga ko bai shiga ba Isa ba ya shiga ko bai shiga ba annabi Nuhu ya shiga ko bai shiga ba Adamu uban annabawa kaf gaba ɗaya ya shiga shi ma ko bai shiga ba kowa daga cikin annabawan nan ya shiga duk wanda in ji malam yana sharhin waɗannan ayoyi da waɗancan maganganu da muka faɗa jiya ya ce duk mutumin da ya kuskura ya kira sunan wani min nabiyin ko da annabi ne au malakin ko da mala'ika ne in ka ga dama ka saka wa lamun ɗin kasara ka ce au malikin koda wani mai mulki ne kawai la- wasali zaka canja kawai ta canja ma'ana min malakin mala'ika min malikin ko wani sarki ina fata an fahimta ko ma wane ne awwaliyin ko kuma wali waliyin nan wali dan marina ne wali mai wali takar gudu ne wali mai cin gurasa da rana a cikin watan ramadana karfe biyu da rabi in an taba shi ya ce ai an sha ruwa a saudiya a can ya sha ruwa kowanne irin kalar wali ne kai na rantse da Allah har waliyan gaskiya wanda Allah ya yi da su waliyai ne ya tabbatar da walintakarsu idan an tahi ci neman neman agaji ba a kiran sunansu a ce su kawo agaji jama'a balantana waliyan ƙarya an gane maganar da kyau ko au gairihim ko wasu daga cikinsu a wista gasa bi gairin lahi ko kuma mutum ya nemi agaji da wani Allah fi ma la ya kadiru alaihi cikin abin da ɗan adam bai iya yiwa ya baka gudunmawa a kansa illallahu sai Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa shi- mushrikun kafirun duk mutumin da ya haka ya zama mushriki ya zama kafiri wannan kalma fa na rantse da Allah in dai akan abin da ya tabbata in kai ta ka kafirta ne ba ma jin tsoron gara ta billahi lazi akan uban kowa an gane maganar da kyau ko kowa ya kai billahi lazi zamu gara ta akan akanka ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ka ji fa annabi Muhammadu fa sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce walaqadi haqiqa tabbas dahir uhiya ilaika mun yi wahayi zuwa gare ka wa ilal ladhina min qablika kuma mun yi wahayi zuwa ga waɗanda suka zo kafin ka domin kai kai ne na ƙarshe an yi annabawa dubun dubata kafin kai an yi manzanni ɗaruruwa kafin kai to gaba ɗayansu da kai ɗin da su ɗin duk mun gaya musu la'in ashrakta wallahi in kai shirka lamun din nan fa lamul kasam ne sanda Allah ya yi rantsuwa jama'a Allah ya ce na rantse da Allah Allah ya ce na rantse da ni ina fata an fahimci magana Allah ya ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa in kai shirka la yahbatanna amaluka wallahi sai aikinka ya rushe wala takunanna minal khasirina kuma sai ka zama cikin waɗanda suka samu tabewa jama'a idan Allah bai ji kunyar gara wannan kalma akan annabi Muhammadu ba don Allah wa za a ji kunyar gara masa a kansa cewa idan ya yi shirka ya zama kafiri jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko saboda haka wannan abun ba daidai ba ne kiran sunan wani ba daidai ba ne da nufin neman agaji to amma ni abin ya bani tsoro domin sun ji tsoro wai a ba su kunun maɗaci su sha su yi wanke-wanke in ji yara saboda jiya su- ana cikin taro sai ga takarda wai an janye wannan mukabala muka ce wallahi ko an janye mu ba mu janye ba sai an yi mukabalan nan na fata an fahimci magana ai wallahi ƙarya babu inda za ta je ta wallahi
وقل جاء الحق وزهق الباطل Mm.
إن الباطل كان زهوقا wa qul Allah ya ce ka ce za- ja alhaƙu gaskiya ta zo tauhidi da aƙida ya zo kai jama'a ku ce ja alhaq wa zahaqa albatil ja alhaq wa zahaqa albatil ja alhaq wa zahaqa albatil innal batila kana zahuqa innal batila kana zahuqa Allah ya karya karya billahi allazi Allah ramma Allah ya ƙara cewa bal naqdhifu bil haqqi ala al batili يضرب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق mm.
ولكم الويل مما تصفون Allah ya ce bal a'a naqdhifu bil haqqi ala al batili mukan ɗauki gaskiya sai mu doki ƙarya da ita wallahi ina fata an fahimci magana mukan ɗauki gaskiya mu naushi ƙarya da ita mukan ɗauki gaskiya mu mangara ƙarya da ita to abin da ya faru kenan jama'a gaskiyar malam idris abdulaziz ta cewa ba a roƙon annabi muhammadu ta zo ta doke ƙaryar 'yan bid'a mushrikai da suka ce ana roƙon manzon allah الحق من ربك فلا تكن من الممترين Mhm.
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا me za a yi فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم
sa'an nan fa ثم ونبتهل نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين Allah ya ce alhaqqu min rabbika gaskiya ta zo daga gurin ubangijinka fala takun minal mumtarina karka zamanto cikin masu shakka da kokonto don haka manzon Allah gaskiya ta zo masa kuma ya karantar da ita bal jaa bil haqqi wa sadaqal mursalin ya zo da gaskiya ne ina fata an fahimta don haka fala takun minal mumtar sai Allah ya ce faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi wanda diye jayayya da kai akan abin da muka bazo maka da hidin nan na ilimi fa qul ta'alu ka ce to duk su zo nad'u abna'ana wa abna'akum ku kirawo ƴaƴanku mu ma mu kirawo ƴaƴanmu wa nisa'ana wa nisa'akum ku kira matanku mu ma za mu kirawo matanmu wa anfusana wa anfusakum ku ku zo da kanku mu ma za mu zo da kanmu thumma nabtahil sa'annan mu takarkara fa naj'al la'anatallahi 'alal kadhibina mu ce Allah ya tsine wa uwar mai karya akan abin da muke ai magana ta kare ai ma ai wannan maganan ba a mata wani dungu sannan mu ce la'anar Allah a'a tsinuwar Allah ta tabbata ai la'ana larabci ne tsinuwa ce Hausa haka ne ko ba haka ba to haka Allah ya ce duk wanda ya ce abin da kake kai ba gaskiya bane ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ta duk su zo ko kai ma ka fito da kai da yan uwanka da duka sahabban annabi Muhammadu mu ta karkara mu yi tsinuwa mu ce duk wanda ke kan ƙarya Allah ka tsine mishi albarka a ga yadda za a kare saboda haka sun ce sun dakatar da muƙabala amma ba ta tsaya ba za a yi ta kawai dai sun ji tsoro ne a ba su kunun maɗaci su sha su yi wanke-wanke an gane maganar da kyau ko ai yara sun burge ni billahi lazi wannan waka ta yara sai yanzu ne nake jin daɗin ta wallahi Allah to shine yake cewa wa kama annahu kharaja min ad-dini kamar yadda in mutum yayi wannan abubuwa ya fita daga addini faqad tajarrada aidan min al-aqli to haka kuma ya tsare tu daga cewa shi mai hankali ne duk mutumin da ya riya cewa wai wani shi ake kira ya bada agaji ko gudunmawa ko taimako to malam yace yadda ya fita daga cikin menene addinin musulunci to haka ya fita daga cikin masu hankali ma kuwa fa inna ahadan min al-khalqi domin ɗaya daga cikin halittu laysa indahu min an-naf'i wad-daf'i mithqalu dharratin wallahi ɗaya daga cikin halittu babu a gurinsa na amfanarwa ko na tunkuɗa cuta ko daidai da ƙwayar zarra haka ne ko ba haka ba ba wanda zai tare ma cuta ba wanda zai baka amfani kawai ka koma gurin Allah fa firru ilallahi ku gudu kawai katakau a ganka kana falla gudu a ce wane sai ina ka ce gurin Allah ba mu da kowa sai shi wahadahu la sharika lahu ina fata an fahimci magana la an nafsihi ba- ballantana ya, ya, ya wadatar wa kansa an gane ko wala an ghairihi haka kuma ya koye wa wani balil kullu fuqara'u ila Allah fi kulli shu'unihim malam yace duk wani dan adam da ka gani a duniya fakiri ne zuwa ga Allah a cikin duk sha'aninsa gaba daya sai Allah ya masa sannan ya samu sai Allah ya bashi sannan ya samu ina fata an fahimci magana wannan magana ka je ka karanta ta a cikin wannan littafi da na faɗa alqaulus sadid sharhu kitabu tauhid na Muhammad bin Abdul Wahhab wanda Nasiru Sa'adi malamin Sheikh Uthaymeen ya masa ta'aliki yayi karin bayani a cikin sa to sai littafi na biyu da nake so za mu yi magana a cikinsa wannan littafin da kana ganin sa karami ne sai aiki billahi allazi la ilaha illa huwa dan karami ne amma sai aiki kana ganin sa na he ka tusa guda goma a aljihunka na gaba amma wallahi aikin da yake wajen saita aqidar mutane aikin ba dan kankani bane asali tambaya ce aka wajjahar da ita zuwa ga wato lajnatu da'ima lil buhuth al ilmiyyah wal ifta bi mamlakat al arabiyyah as saudiyya wato tambaya ne aka wajjahar da ita zuwa ga wato mamlaka ta abin nan ta manya manyan malamai udu hay'ati kibaril ulama manya-manyan malaman saudiya wanda yanzu fatawar duniya wajen shekara hamsin yanzu ko sama da haka can ake turawa su ne za su ba da amsa a yada wa duniya cewa ga amsar wannan matsalar idan ta taso wannan lajina ce babbar lajina wanda take da duk wani abin da ake bukata na ilimi manya-manyan jigajigan malamai ne wanda suke wakiltar wannan lajina din wanda su suke ba da fatawa na fata an fahimci magana. to su ne aka wajahar da su aka wajahar da wannan tambayar asali tambaya ce da aka wajahar da ita akan hukuncin wato neman gudunmawa da agajin aljanu wajen cutar da wani ko kuma menene amfanar da wani to shine suka ba da amsa akan wannan magana din to a can karhe dan doguwar amsa ne aka bayar kusan shafi biyu in muka ce sai mun karanto ta duka za ta ainihin wato ci mana lokaci amma idan kana son bayani dalla-dalla ka nemi wannan littafi tun daga shafinsa na sha tara har zuwa shafi na ashirin har na ashirin da ɗaya har zuwa shafi na ashirin da biyu har zuwa shafi na ashirin da uku amsa ne kaɗai akan wannan tambaya amma ga inda nake so in ɗauko mana a cikin wannan tambaya ɗin sai malam ya ce wa man kana hadha sha'anuhu fala salat- salata lahu wala siyama duk mutumin da sha'aninsa shine neman gudunmawa da agaji da tallafi a gurin wasu halittu ina fata ana fahimtar magana in dai ba Allah yake nema ba ya taimake shi akan abubuwan da suka wuce masa duhu haihuwa yake nema promotion yake nema admission yake nema lafiya yake nema kuɗi yake nema jari yake nema mata yake nema ɗa yake nema ko me yake nema ya kauce daga roƙon Allah da taimakon Allah ya je yana roƙon taimakon wani ya ce wa man kana haza sha'anuhu wanda wannan shine sha'aninsa fala salata lahu wala siyama ko yayi azumi Allah baya bukata ko yayi sallah Allah baya bukata li qaulihi ta'ala saboda Allah ya faɗa alaramma duk da cewa ɗazu ka faɗi wannan ayar amma ƙara mana ita dan tana da daɗin ji la in asharakta ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك Mm.
ولتكونن من الخاسرين Allah maɗaukakin sarki ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa na yi wahayi gare ka kuma na yi wahayi da waɗanda suka zo kafin kai cewa idan ka sake kai shirka wallahi tallahi aikin ka zai rushe kuma za ka zamanto cikin waɗanda suka taɓe suka yi asara don haka duk mutumin da ya yi wani abu makamancin wannan malam ya kafa hujja da wannan aya cewa aikinsa ya taɓe sai ya ce wa man arafa anhu zalika fala yusalla alaihi idza mata ko wa man urifa anhu dhalika fala yusalla alaihi idza mata duk mutumin da aka gane wannan ɗabi'ar sa ne neman taimakon annabi Muhammadu ya rasulallahi muna neman gudunmawarka ya rasulallahi muna neman agajinka haihuwa muke nema ya manzan Allah ya manzan Allah muna neman dukiya muna neman kuɗi ya rasulallah ya rasulallahi muna neman a taimake mu ba lafiya ya rasulallahi ka ba mu lafiya duk wanda ya zama wannan shine sha'aninsa aka tabbatar da haka yake yi fala yi sallah alaihi idan ya mutu ba za a yi sallah a kayan shi ba don kafiri ne kun gane maganar da kyau ko ai dole a yi ta karara ka ji da kyau kunnen ka ya buga ma sosai fala na kafu uku ba ha ba ma tsoron karshe me zai biyo baya in ya so in an tattara na bauta a zo gombe ma a tattara an gane maganar da kyau ko an gane magana da kyau ko wala tushayya'u janazatuhu kuma ba a raka gawarsa makabarta wala yudfanu fi maqabiril muslimina malam yace irin wannan mutumin ba za ma a binne shi a makabartar musulmi ba sai dai akai hita su Jacob da su Jessica ina fata an fahimci magana duk wanda wannan ne dabi'a sai yace ko makabartar musulmi ba za a binne shi ba saboda haka jama'a mu- mu- mu- mu- mu- mu- mu kyautata da'awar mu zuwa ga Allah da lahu da'awatul haqq gare shi ne kira na gaskiya yake sai malam yace wa qad- wa laqad ahsanal qa'il rahimahullahu wa radiya anhu wani mawaki Allah ya masa rahama ya gafarta masa ya faɗi wasu baituka Allah ya masa rahama yace ya mallahu aqalun wa nurun qad gada yamshi bihi fi nasi kullu awani lakinnana qulna maqalata sarikhin fi kulli waqtin bainakum bi adhani الرب رب والرسول فعبده حقا وليس لنا إله ثاني فلذلك لم نعبده مثل عبادة الرحمن فعل المشرك النصراني كلا ولم تغل الغلو كما نهى عنه الرسول مكافة الكفران لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان فالحج للرحمن دون رسوله وكذا الصلاة وذبح ذي القربان وكذا السجود ونذرنا ويميننا وكذا متاب العبد من إسياني wannan kaɗan kenan daga ciki zan zo in ci gaba ba wai sun ƙare ba ne betukan malin yake cewa ya mallahu aƙalin wa nurun qad gada fin nas ya kai wanda yake da hankali da haske na imani da tauhidi wanda ya wayi gari yamshi bihi fin nas kullu awani kana tafiya da wannan haske kowanne lokaci a cikin mutane ya ce lakin na na kulna maƙalata sarihin to muna faɗa maka magana da babban murya shine maƙalata sarihin asrah muna kwarma maka magana da ƙarfi fi kulli waqatin bainakum bi azani a tsakaninku duka a kowane lokaci muna kwala muku kira da wannan kira abinda muke cewa ar-rabbu rabbun shi fa Allah shine Allah war rasulu fa abduhu annabi Muhammadu kuma bawan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an gane magana da kyau ko hakkan wannan maganan da muke faɗa muku gaskiya ne walaysa lana ilahun thani ba mu da Allah na biyu haka ne ko ba haka ba kiristoci ne suke da Allah uba Allah ɗa Allah ruhu mai tsarki haka ne ko ba haka ba amma mu musulmi Allah mu kwaya ɗaya ne to kwatin da kwaya ɗaya ne duk abin da ba shi ake wajjaharwa ba ma'ana duk abin da shi kadai ake wajjaharwa to ba a wajjaharwa da waninsa daban
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا Mm.
سبحان الله رب العرش عما يصفون Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata Allah ya ce da a ce a duniyan nan ko a sama ko a ƙasa ko a dukansu akwai wani Allah bayan Allah daban la fasadata na rantsi da Allah da duniya ta rikice dan a wani guri ma cewa ya idan la zahaba kullu ilahin bima khala wala ala ba'dhum ala ba'd da za a wayi gari kowanne Allah daga cikinsu zai ce to shi fa shi zai yi kaza Allahn wannan Allah ya ce zai yi ruwa wannan Allah ya ce ba za a yi ba za mu samu matsala ko ba za mu samu ba wannan Allah ya ce za ka auri bintoto sai wancan Allah kuma ya ce kai ba za a ba za a yi auren ba akwai matsala ko babu wannan ya ce za ka yi arziki miliyan ɗari biyar za ta zo wannan ya ce ku ba shi dubu hamsin لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا da a ce ba wani Allah sai akwai wani Allah daban banda Allah mahaliccinmu da ƙasa ta rikice wallahi don haka yace fa subhana fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun sarki ya tabbata ga Allah ubangijin al'arshi gam- dangane da abin da suke siffanta masa an gane magana da kyau ko to shine yake cewa ar-rabbu rabbun war rasulu fa abduhu Allah fa Allah ne shi ku annabi bawansa ne haqqan wa laysa lana ilahun thani wannan gaskiya ne ba mu da Allah na biyu yace fa lidhalika lam na'buduhu mithlu ibadatil rahmani dan haka ma ma bautawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ake bautawa Allah ar-rahman fi'ilul mushrikun nasrani wannan aiki ne na mushrikan nasara haka ne ko ba haka ba su ne suke bautawa annabawa amma mu ba ma ta bautawa annabawa yace kalla walam tagalul guluwu kama naha anhu rasulu makhafatal kufrani yace kalla mm muna daka muku tsawa fa walam tagalul guluwu guluwa kar ku dinga wuce gona da iri kama naha anhu rasul kamar yadda annabi ya hana wuce gona da iri cikin addini makafatal kufrani annabi yana faɗin haka ne saboda yana tsorace muku kafirci an gane maganar da kyau ko yana tsorace muku kar ku kafirce wa Allah sai malam yace lillahi haqqul la yakunu li ghairihi Allah yana da haƙƙi na abauta masa shi kadai ba tare da an hada shi da kowa ba haka ne ko ba haka ba wali rasulihi wali abdihi haqqun huma haqqani a wani nukta ko a wata nuskha aka ce wali rasulihi haqqun huma haqqani amma a wannan nuskar ya zo wali abdihi haqqun huma haqqani bawan sama annabi muhammadu yana da haƙƙinsa na a mutunta shi a girmama shi a darajanta shi a kimanta shi a martaba shi ina fata ana fahimta wannan haƙƙi ne shi ma nasa huma haƙƙani haƙƙoƙi ne guda biyu na Allah daban na annabi daban ina fata ana fahimta don haka la ta ji alul haƙƙai ne haƙƙan wahidan kar ku sanya haƙƙoƙi guda biyu su dawo ƙwaya ɗaya ku ɗauki haƙƙin annabi muhammadu ku ce na Allah ne ko ku ɗauki haƙƙin Allah ku ce na waye na annabi muhammadu ne yace kar ku yi haka la ta ji alul haƙƙai ne haƙƙan wahidan yace min ghairi tamyizin wala furqani ba tare da kun bambance kun rarrabe tsakaninsu ba yace fal hajju lirrahmani duna rasulihi don haka aikin hajji na Allah ne ba a yi wa annabi Muhammadu aikin hajji jama'a ma'ana aje ana kiran sunan manzan Allah a dawafi aje ana kiran sunan manzan Allah a sa'ayi aje ana kiran sunan manzan Allah a safa da marwa aje ana kiran sunan manzan Allah a mina da muzdalifa da gurin jifan shedan da fata an fahimci magana yanzu misali mutum ne ya zo ya ce أعوذ بمحمد رسول الله من الشيطان الرجيم باسم محمد رسول الله الرحمن الرحيم يا يا وانا منيني شركاني wala ya ce kuli ya yi wal kafiru na kenan za ta biyo kan mutum an hana magana da kyau ko ka gani to in dai ka yadda ba zai yi wa'azo a ce a'udhu bi rasulillahi minash shaitanir rajim ba to ba a roƙon annabi Muhammadu komai jama'a sai dai a ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim in dai ka yadda ba za a ce bismi rasulillahi rahmanir rahim ba da sunan annabi Muhammadu manzon Allah mai rahama mai jin kai ya zauna to in dai ka yadda ba za a faɗa haka ba to ba a roƙon annabi wani abu ka san da wannan na ganin ko daskin dari'i ne kai na rantse da Allah kamata ka fahimci me ake nufi da wannan magana kuma har yanzu kana nan a cikin kafirci he kai ta yi an gane ko dan haka waka salatu wa dhabih dhil qurbani haka nan sallah da kuma yanka na neman kusanci ga Allah ba a yi da sunan waye da sunan annabi yace waka sujudu wa nazrina wa yaminuna ya ce hakanan sujuda da bakancanmu da rantsuwarmu ka zo ka ce na rantse da annabi muhammadu ana yi ba a yi sai dai a yi rantsuwa da allah wanda duk kaga ya yi wannan annabi ya ce duk mutum man man halafa bi gairin lahi faƙad ashraka annabi ya ce duk wanda ya rantsuwa da sunan wani ba allah ba ya yi shirka don haka duk wanda ya ce na rantse da manzan allah na rantse da kabarin tsohona aikin banza wai talaka ya girmi sarki ko ba aikin banza bane talaka dan ya girmi sarki me yayi ina fata an fahimci magana ka rantse da kabarin tsoho ka rantse da abin nan kaza ka rantse da kaza duk ba a yi ana rantsewa ne ko dai da Allah ko kuma da sunayensa ko da sufofinsa ya halatta ka ce na rantse da Allah ya halatta ka ce na rantse da Ar-Rahman ya halatta ka ce na rantse da Ar-Rahim ya halatta ka ce na rantse da Al-Malik ya halitta ka ce na rantse da al-Quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin da dai shauran sunayen Allah duka to kuma za ka halatta ka ce na rantse da jin Allah domin jin Allah siffa ce ta waye ta Allah na rantse da ganin Allah domin ganin Allah siffa ce ta waye ta Allah na rantse da rahamar Allah domin rahamar Allah siffa ce ta waye ta Allah jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko saboda haka wannan shine ka rantse da Allah ko ka rantse da sunansa ko siffarsa amma ka rantse da Muhammadu Rasulullah ko ka rantse da Annabi Isa ko ka rantse da Annabi Musa wannan shirka ne in za ka faɗi faɗi gaskiya ko mai taka ja maka kabiya ai tun da dai aljanna ba a hannunka take ba wuta ba a hannunka take ba ai magana ta ƙare muna yi wa mai wuta da aljanna aiki ne duk wannan zufar da kake ga muke haɗawa da jijiyar wuya da kake ga muke yi wallahi fatan mu je lahira mu samu rahama ne to shikenan kawai sai ka zo ka mu sha wahala kai ka zo kawai rana ɗaya ka rusa mana aƙida da tauhidi muna azumi ba za mu ci ba ba za mu sha ba sai ƙarshen yini rana ɗaya wani ya zo ya dasa mana bom duk ya rusa mana ladan mu jama'a zai yiwu za ku bari a yi mana haka za mu bari a yi mana haka ba za mu bari ba muna nan akan tauhidi da aqida wallahi kuma akan wannan na rantse da Allah ba wanda ba za mu rigima da shi ba mu ce Allah ne kadai ya kadaita da a roƙe shi ka ce a'a wallahi za mu rigima da kai ko waye kai in kuma daga dama in ce ko uban waye kai an gane maganar da kyau ko dan haka wakaza wakaza wakaza salatu wa dhabhi dhul qurbani sai ce wakaza sujudu wa nadhrina wa yaminuna haka nan sujuda da bakantan mu da rantsuwar mu yace wakaza matabul abdi min isyani haka tuban bawa daga sabo yanzu za ka yi sabo ka ce na tuba ya rasulullahi manzo Allah ne yake karba tuban mutane ba a cewa na tuba ya manzon Allah sai dai a ce na tuba ya Allah dan Allah shine mai gafara mai rahama haka ne ko ba haka ba shine mai yafi zunubi shine mai saka mutane a aljanna jama'a kun fahimci magana da kyau ko wa kadhar tawakkul wal inabatu wattuqa wa kadhar raja'u wa khashyatur rahmani malam yace wa kadhar tawakkul haka nan dogaro ba a dogaro gawa ga manzon Allah he ga Allah wal inabatu ba a maida al'amari gawa ga annabi sai ga Allah wattuqa ba a tsoron kowa sai wa sai Allah na fata an fahimta yace wa kadhar raja'u haka nan fatan rahama ba a fatan rahama a gurin annabawa da manzanni wa khashyatur rahmani haka kuma khashya taka tsantsan irin na neman rahamar Allah ga baki ɗaya ba a yinsa sai a gurin waye sai a gurin Allah wani abin burgewa Allah da kansa ya ce wa annabawa innahum kanu إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا na'am وكانوا لنا خاشعين innahum lalle su annabawa kanu sun kasance yad'una na suna kiran sunan mu ragaban yusari'una fil khairati kai da farko ko suna gaggawar aikata alheri wa yad'una na ragaban kuma suna kiran sunan mu suna roƙon mu kaji fa annabawan kansu kiran sunan Allah suke cewa yayi musu rahama da gafara to kuma sai a zo ana kiran sunan su su kuma ana neman rahama da gafara jama'a fa'idi shay'a ai la yu'tihi balarabe ya ce ai wanda bai abu baya ba da shi mutum ne ya zo gurinka ya ce ban dubu ɗaya kuma naira hamsin ma babu a aljihunka zai yiwu ka ba shi ba zai yiwu ba amma wanda yake da abu shi yake bayarwa don haka Allah shi yake da rahama da gafara don haka shi ya kamata a roka innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una na ragaban wa rahaba sai ya ce wa kanu da na khashi'ina sun kasance masu khushu'i ne gare mu su annabawa an gane magana da kyau ko don haka ka zama mai kushu'i ga Allah wa kazal ibadatu wasi'anatu na bihi iyyaka na'budu zaka tauhidani malam yake cewa wa kazal ibadatu haka bauta ba a wa kowa sai Allah wasi'anatu na bihi haka neman gudunmawa da agaji a gurin wa ake nema a gurin Allah إياك نعبد وإياك نستعين wani abun mamaki jama'a yanzu fa wanda suke cewa wannan magana da malam Idris Abdul Aziz ya yi ta bai yi daidai ba wallahi tallahi ko fassara iyaka na abudu wa iyaka na sa'in ba su sani ba in ku sun sani to sun sani sun mutsike sanin sun take shi sun murkushe shi domin kalmar iyaka na abudu wa iyaka nasta'in ta gama rusa duk wannan magana tasu wallahi iya Allah kadai ake bautawa iya Allah kadai ake neman menene gudunmawa da agaji da Allah magana ta kare kuma ta kare ba ta kare don haka wannan ya nuna ko tauhidin na fatiha da kullum suke karantawa sau biyar a yini ba su ma san shi ba iya tauhidin da fatiha ta zo da shi ba su san shi ba to wannan ba bata bane jama'a ba halaka bane a ce kana karanta abu ka zama masalul ladina hum milit taureta thumma lam yahmiluha ka masalil himeri ina fata an fahimci magana ga Allah mala ga kayan karatu da littattafai amma baka fahimci ma me kake dauke da shi ba Allah ya ce irin waɗannan kamar waɗanda aka jaki ne a yi masa kayan littattafai jama'a da bulugul maram da tirmizi da ibnu maja da baihaqi usulus salasa eh alqawaidul arba'a duka a loda wa jaki sai ya zo wuce aka ce ala gafarta jaki ina hukuncin mutumin da yayi hadasi bayan yayi alwala sai ce maka to gaskiya wannan tambaya tana cikin littattafai na fata an fahimta da Allah mai amfani da kayan littattafan da ya dauto a buɗe ka karanta mana mana Mr. Jaki na fata an fahimta ba zai iya karantawa ba jama'a kun fahimci magana da kyau ko so saboda haka ba su fahimci wannan tauhidin ba jama'a ko kun san wannan tauhidin yana nan fa a littafin nan na usulin salasa na in firamare din nan yan fur'an islamiyya wannan ga sunan a lokos duk sun haddace duk sun haddace ga hinan a lokos i'lam yace ka sani annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalathati masail kace wallahi wajibi ne akan kowanne musulmi wannan kullu kuciya ne kai kullu hasbiya da tattabaru da agwagi da kaji duka ba iya kuciya kawai ba kullu tattabaru jama'a kullu muslimi ta'allumu hadhihi thalathati masail wal amala bihinna dole ka san waɗannan abubuwa guda uku kuma kai aiki da su al'ula na farko anna Allah khalaqana lalle Allah ya halitte mu wa razaqana ya azurta mu wa lam yatrukna hamalan Allah bai bar mu kala zuba ba bal arsala ilaina rasulan ya turo mana manzo faman ata'ahu dakhala aljanna wanda ya bihi ya shiga aljanna wa man asahu dakhala an-nar wanda ya saba masa ya shiga wuta alarama menene dalili inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum Mm.
شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا Na'am.
فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء السماء منفطر به كان وعده مفعولا جزاكم الله خيرا إن هذه تذكرة نعم فمن شاء اتخذ إلى إلى ربه sabila jazakumullahu khaira ala ram Allah ya ce inna arsalna ilaikum rasulan lallai mu muka turo muku manzo annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam shahidan alaikum mai shaida akan ku kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka turo wa fir'auna manzo shi ma annabi Musa kenan amma me ya faru fa asa fir'aunur rasula fir'auna sai ya saba wa manzon da muka tura mishi Allah ya ce fa akhadnahu akhadan wabila sai muka kama shi kamun ga kamu na bala'i na tashin hankali Allah ya ce fa kaifa tattakuna in kafartum to idan Allah ta yaya za ku tare wa kanku ta yaya za ku kare kanku in kun kafirce wa Allah yauman wata rana ya ja'alul wilidana shi ba wacce take sa yaro yayi furfura jinjiri malam uwar shi za ta haife shi a take kuma ya furfure Allah ya ce in kun kafirce min ya za ku yi da wannan ranar Allah ya ce as-sama'u munfatirun bihi sama fa a wannan ranar za ta dagargaje ta watse saboda bala'in wannan ranar za ta tsage ta faɗo kana wa'aduhu maf- maf'ula lalle alƙawarin Allah ku sai ya aikata shi wannan maganar da aka faɗa kar ku ɗauka tatsuniya ce kar ku ɗauka ta zo mu ji ta ne kar ku ɗauka ƙanzon kurege ne kar ku ɗauka shafa labari shuni ne kar ku ɗauka duniyar labaru ne ko kuma abin al'ajabi ba kuna da wasu labaru abin al'ajabi ba ko duniyar al'ajabi ba to ba duniyar al'ajabi ba ne wannan ba jakar magori ba ne wannan ga su malam su ne za su san jakar magori ko hirin jakar magori a gidan rediyon kaduna to ba wannan ba ne kana wa'aduhu maf'ula alƙawarin da Allah ya ce wasa ba za ta tsage saboda bala'in kiyama wallahi sai ya faru sai Allah ya ce inna hadhihi tadhkira wannan wa'azi ne muke muku faman sha attakhadha ila rabbihi sabila wanda ya ga dama fa ba wanda aka tilastawa ya kama hanya zuwa ga ina gurin ubangijinsa ya watsar da shirka ya watsar da bid'a ya watsar da sabo ya watsar da son zuciya ya watsar da zina da luwadi da cin riba da ayyukan banza da shashanci ya rungumi tauhidi da aqida da sunnar manzon Allah sai ya tsira gobe kiyama inji Allah subhanahu wata'ala to ka ji ba tauhidi yana cikin usulul salasa athani na biyu a gurguje anna Allah la yarda Allah bai yarda ba an yi shirka ma'ahu fi ibadatihi ahadun ai masa shirka tare da wani a cikin ibadarsa sai ce la malakul muqarrabun wala nabiyyun mursalun ko da mala'ika ne na kusa da Allah bai yadda Allah Allah bai yadda dauki haƙƙinsa a bashi ba haka ne ko ba haka ba wala nabiyyun mursalun kuma ko da wani annabi ne manzo jama'a annabi Muhammadu ya shiga cikin wannan magana ko bai shiga ba yace shi ma bai yadda a dauki wannan haƙƙin a danka mishi ba sai ce wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا wa annal masajida lillah Allah ya ce guraben sujuda gaba ɗayansu na Allah ne duk wani nau- gurin da ake bauta wa Allah da hi da duk wani kaular ibada da ake mallakar waye na Allah ne don haka fala ta du'uma Allah ahada kar ku kira sunan wani da su kar ku bauta wa wani da su kar ku roki wani da su ku bauta wa Allah da su na fata ana fahimtar magana ku bauta wa Allah da su shi kadai ba shi da abokin tarayya الثالث مالن يتي نوكو أن من وحد الله وند أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب يتي والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من عاد الله ورسوله مم.
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم نعم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه نعم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالد خالدين فيها نعم رضي الله عنهم ورضوا عنه مم.
أولئك حزب الله مم.
ألا إن حزب الله هم المفلحون
don haka za mu dakata a nan a sai gobe insha Allahu ta'ala za mu ɗora inda muka tsaya mu sake Eh, insha Allahu don haka mun yi flashin da kasar guda biyu da jiya da yau to za mu dakata a nan tunda sun ji tsoro a basu kunun maɗaci su sha su yi wanke-wanke ina fata an fahimta wa in uttum kuma udina in sun sake dawowa na rantsi da Allah za mu sake dawowa yadda muka yi wa Abdul Jabbar huduba kun san nayi huduba akan Abdul Jabbar huduba guda tara tana nan yanzu suna saka ta a Albani TV yanzu muna ta bakwai ne ko ta shida ne ta bakwai ne ake a Albani TV ko kuna bibiya huduba tara ne akan Abdul Jabbar na rantse da Allah zan iya yin kasa 30 akan wannan matsalar wallahi da izinin Allah wa in uttum udina yanzu za mu tsaya a guda biyu wannan just flash ne mun dan yi kira ne mun dan abin nan flash ne sai muka kashe wayar ba mu bari suka daga ba tukunna an gane magana da kyau ko Allah ya shiryar da mu so ga waɗanda suka bada taimako kafin nan muna marhabin lale da ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu na wannan masallaci da kuma na na limamanmu na wannan masallaci ma shine malam Murtala Muhammad Sale Kaugama Allah ya saka mishi da alkhairi imam na Ahajas abin nan masjid wanda yake can kusa da Ahajas Memorial Hospital Allah ya saka mishi da alkhairi da wannan ziyara Allah ya sa ya gama da duniya lafiya malam murtala yana daga cikin mutanen da nake su wallahi duniya da lahira mutum ne mai damuwa da damuwar mutane mai damuwa da damuwarka na jima ban ga mai da'awa mai zumunci irin malam murtala ba malam murtala wallahi ko nan da can zai matsa sai ya kira ni ya sanar da ni tare da cewa ba wai na fi shi bane ba wai ni shugabansa bane ba komai ba wallahi wallahi saboda zumunci ba wani motsi da zai yi bai gaya min cewa malam zan je guri kaza malam zan yi abu kaza malam ina sanar da kai zan yi kaza malam wata ran har kunya nake ji saboda ni zan yi ta abubuwa na ban gaya mar ba shi kuma duk abin da ya taso wallahi sai ya gaya mu ya kira ne ya ce malam ba mu gaisa ba yanzu malam murtala ya sa wata sunna dillan juma'a Allah ne da juma'a malam murtala sai ya kira ni ya gaishe ni ya yi min barka da juma'a ko ya kira ni in daga ko ya kira ban daga ba wallahi sai ya kira kuma bai damuwa daga ya kira bai ban daga ba wani lokaci zai ta kira ban daga ba sai daga ba muka yi magana daga na fara ba da uzuri yace a akramaka Allah wallahi halin da kuke ciki malam muna muku uzuri kuma zuciyarsa ɗaya tsakaninsa da Allah Allah ya bahi ilimi ya bahi murya na iya isar da sako Allah ya saka masa da alkhairi ko gobe na kira shi na ce masa ina da uzuri ya zo ya bada sallah zai ajiye duk abin da ke gabansa ya zo ya bada sallah tare da cewa kuma shi ma yana da masallacinsa nasa to gaskiya ina jin daɗin wannan zumunci malam murtala muna ma addu'a Allah ya saka gama duniya lafiya Allah ya sa aljanna ta zama komarka Allah ya jikan iyayenka Allah ya albarkaci zurriyarka abinda kake nema a gurin Allah na alheri Allah ya baka wanda kake neman tsari na sharri ko fitina Allah ya tsare ka dan haka za mu karanta waɗannan sunaye sannan mu bashi ko minti biyar ya dan ce wani abu ko ya hakuri da Allah ko kalma biyar ne ya dan faɗa kafin mu tashi a wanda suka turo mana kuɗi na farko akwai Abubakar Abubakar naira dubu ɗaya akwai menene sha'aibu yakubu ko naira ɗari biyu akwai awwal muhammad naira dubu ɗaya akwai Sa- safiyanu jibril naira dubu biyu akwai gambo husaini naira ɗari biyu akwai kabiru ah, rabi'u kai rabi'u malam naira dubu ɗaya akwai menene sabi ko sabi Ab- Ab- Ab- abdulhamid ko ko abdullahi naira naira ɗari akwai jungudo menene muawiya naira ɗari biyar akwai sale muhammad gana ko gana ne ko garba naira dubu biyu akwai usman nasiru naira ɗari biyar akwai umar musa naira ɗari uku akwai husaina mabel ko naira ɗari biyar akwai sani idris naira ɗari uku akwai adamu hassan naira ɗari uku akwai wani ba suna naira ɗari biyar akwai sani idris naira ɗari biyu akwai usman muhammad naira ɗari biyu akwai lukman ibrahim naira ɗari biyu akwai sabo abdullahi naira dubu ɗaya akwai bala ahmad naira ɗari biyar akwai muhammad mas'ud naira dubu ɗaya akwai hamza jibrin naira dubu ɗaya akwai adamu abubakar naira dubu ɗaya akwai wani bawan Allah naira ɗari biyar wani bawan Allah shi ma naira ɗari biyar mun samu naira dubu goma sha shida da naira ɗari biyar haka ne zuwa jimillar kuɗin mu yau naira dubu ɗari uku da sha takwas da naira ɗari biyar Allah ya saka kowa da alheri Allah ya biya kowa da aljanna ga wani bawan Allah ya kawo naira dubu ɗaya baba Ibrahim Allah ya saka muku da alkhairi waɗanda suke bada gudunmawa wannan muna addu'a Allah ya ba ku gudunmawar aljanna da rahamarsa da haka malam murtala zaka zo akalla ko da kalmomi kaɗan a ɗan yi wa mutane saboda za su ji daɗi kwarai da gaske da zuwanka kuma za a karu da 'yan kalmominka bismillah a bari mu tashi anan eh za ka zauna anan insha Allah a ba komai ba komai insha Allah Barka. Bari Allah ya saka da alheri. Mun gode sosai. Malam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيوة ما لم بركة دعيكي ومن بركة دعيكي وما الله يبادل لدى Allah ya ƙara ƙwarin gwiwa Allah ta'ala ya biya bukatu na alkhairi dukkan shari na kusa da nesa Allah ya katanga ƙarfi masoya na kusa da nesa Allah ya haɗa mu da su Allah alkhairan duniya da lahira muna roƙon ka haɗa mu da shi shari na duniya da lahira Allah ka tsare mu gaba ɗaya babu shakka babu abin da zan faɗa wa malam sai addu'a ba ni da wani abu kalma da zan yi masa in ba addu'a ba malam suna cikin masoyana na gani kashe ni a wannan gari kuma alhamdulillah musulunci ne haɗa mu da da'awa malam har mahaifa ta lokacin da yatimar mu Allah ya mata rasuwa har can ya je tafiyar kilomita 400 ba wani abu ya je ya ja toga ya je su da aziya babu shakka tun daga nan ne da malam masoyina ne mai kaunata ne da wahala da daɗi muna tare Allah ya kai mu aljanna tare har da kuma Allah ya samu dace to na zo na samu malam iya magana kan wata gaba wanda dukkan mai imani tsika jikin za ta yi kuma ba zai gaji ba a kwana kun ga azumi muke yi wallahi mu yi magari ba mu wuce isha ba za mu gaji ba in dai akan wannan matsalar ne magana ɗaya zuwa biyu za mu ci baki da ita na farko lokacin da aka yi uhudu shekara biyu bayan hijira ko hudu bayan hijira tunda an yi badar shekara biyu uhudu wajen shekara biyu a ƙarin uhudu to a lokacin allah ta'ala ya kawo jarrabawa an samu mutuwar sahabbai mahadatan ƙur'ani sama da mutum saba'in manzan allah iya cikin alhini iya cikin damuwa sai ga abu safiyanu a lokacin iya rundunar kafir iya jagorantarsu da ya ga musulmai da manzan Allah suna gefe suna cikin damuwa da taraddadi an kashe musu yanwa sai abu safiya ne ce a fikun muhammad sai ce falata jibo ma'ana a cikin ku akwai muhammadu yana nan sai ana mawali cikar ku bashi amsa a fikun ibn kuhafa iya nufin abubakar dan abdullahi bin abi kuhafa yana cikin ku manzala ce karku bashi amsa ya ce umar dan katsabi na nan manzala ce karku bashi amsa ya ce kutilu ai duka an kashe su sai ce a'ala hubal bu'ulu hubal ma'ana hubal yayi nasara sai manzala ya ce ku bashi amsa sai sahabbai suka ce me za mu ce ya rasulullah sai manzon Allah ya ce ku ce Allahu a'ala wa ajal kun ga ga matattun gawawakin mahaddatan Qur'ani amma an taba tauhidi manzon Allah ya ce a mai da martani abu safiyan ya ce lana uzza wa la uzza lahu sai manzan Allah ya ce ku mayar masa da amsa sai sahabai suka ce ya rasulullah me zamu ce sai ya ce ku ce Allahu maulana wa la maulana ku Allah shine majibincin al'amarin mu ku ba ku da majibincin al'amari zalika bi anna Allah maulal ladina amanu wa anna al-kafirina la maula lahu Allah ta'ala ya samu dace saboda wannan matsala da malai dauko wallahi ni abin da na fahimce ta mutane a galibiyarsu ba su je ko ina ba wajen ilimin tauhidi ya sa dole a yi ribas a dawo baya a dawo tun daga usulu salasa nan da ma faɗa wallahi a dawo dan domin duk wanda zai daga murya yi magana kan wannan to wallahi zaka tausaya mana bai san tauhidi ba kwata kwata bai san ma inda aka dosa ba ga iyaka na abu da iyaka na sa'id mali ya kawo abu na biyu ga hadisin abdullahi dan abbas cikin arba'una nawu yace ya gulam san billah wa kul bi yaminik wa kul amma yalik can gaba yake cewa ya gulam idza sta'inta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah din me yake nunuwa ne istigasa qad'an ba malamin da yace ba Allah yake wa ba in dai neman taimako ne wajen wahala da bala'i Allah kare yake wa amma yujibul mudarra idza da'ahu wa yakashifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard allati ilahumma Allah qalilan ma tadhakkarun ba wanda ake kira in ba Allah ba saboda kan muna yi wa malam fatan alkhairi mu ma muna nan inda ya sa kafa wallahi muna nan dan mu waje a wajen karatun mu mun yi sukuwa da zamiya kan matsala in mala ya ce mu ci gaba wallahi za mu ci gaba in ya ce mu tsaya za mu tsaya Allah ya albarka Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya hada mu da ku aljanna gaba daya wannan da'awa da fafutuka da ake Allah ya karbe ta da dukkan masu taimakon wanda da'awa Allah ya dafa musu da malam da mahaifansa Allah ji gansu Allah ya musu rahama babu Allah ya kara mata lafiya sauran yaran mu Allah ya shirya da su tabbaki madadaci wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya rabbal alamin Masha Allah. Yawwa. To yan uwa alhamdulillah a kun ji tsokaci da Malam Murtala Sale Kauga mai ƙara gabatarwa domin ƙara ainihin wato jan hankalinmu dangane da wannan. Don haka dai a takaice wannan matsala mun gama da ita mun yi karatu jiya yau mun yi karatu don haka mun gama da ita ya rage mutane kamar yadda Malam Murtala ya faɗa wallahi mu je mai garan bawul wa tauhidin shine gaskiyar magana. karancin tauhidi ya ja mana wannan kuma idan ana tau- karatun tauhidin ba ma mai da hankali na sha faɗa muku lokacin karatun mu na la ilaha illallah cewa wasu abubuwan mu dinga haddace su yanzu akwai baituka da suke magana akan shurutu la ilaha illallah anan sanda muka karanta su kusan sati guda muka ce kowa ya haddace in an tambaye ka meye ma'ano meye shurutun la ilaha illallah ya zama zaka iya kawo da su da baituka haka ne ko ba haka ba saboda wannan su ne gishirin tafiyar ka lahira ku gamu da Allah lafiya to don haka kar mai wasa da wannan gaba ta tauhidi Allah ya saka da alkhairi Allah ya bada lada malam murtala Allah kuma ya sa mu gama duniya lafiya don haka gobe in mun zo za mu dora ajanda alaran maye wanda iya jan kawai yayi ba mu ce komai akan ayoyin ba gobe in Allah da akan su za mu dora kuma mu nausa gaba a cikin tafsirin mu insha Allah ta'ala abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi tuntuɓe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana rabbana atina fid dunya akwai mutane wanda suka turo akwai wanda ta turo qur'ani guda hudu da naira ɗari biyar tana buƙatar addu'a Allah ya biya mata bukatunta na alheri akwai wanda ya turo hima qur'ani kwaya ɗaya da naira ɗari biyar cewa ɗansa ko ɗan yayansa ne ko oke mai dubu ɗaya ne ko shi ya turo dubu ɗaya cewa ɗan abokinsa yana fama da rashin lafiya ko ciwon ido yana addu'a Allah ya yi masa to sai wani ya turo da Qur'ani guda ɗaya da naira ɗari biyar akan cewa a yi wa iyayensa addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya haɗa mu da su a aljanna to muna addu'a duk wanda suka bada gudunma wannan da wanda suka bada kaɗan da wanda suka bada mai yawa muna addu'a duka Allah ya biya wa kowa bukatunsa na alheri Allah ya sa mu dace duniya da lahira rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. أوه.